الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya daidai da 25 ko 25 ga watan zulqa'ada hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da biyu ga watan shidda miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta wadda kai tsaye ana faran mu daga masallacin da akan canji da suna masallacin SAM a wannan gari namu na mara'i a inda muke ci gaba da karatu shi wannan littafi mai tsarin albarka mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam من التكبير الى التسليم كانك تراها misalin da yake mana bayanin siffa sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malamin musulunci Allamatul Nihrin Abu Abdurrahman Muhammad Nasir Din Albani rahmatullahi alaihi wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na 29 daidai ko a cikin wannan littafi mai tara albarka taken karatun namu shine karatun hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka dai zama lafiya ga musulmi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai satuwan can da ya wuce mun tsaya inda za mu tashi a wannan babi inda ma yake cewa jawazul iqtisar ala al-fatiha halaccin da yake sa mutum a takaita sallah daga suratul fatiha wanda mun dauko bayani ya halitta musulmi yayi sallah tun farko raka'a farko kai alhamdu raka'a ta biyu kai alhamdu raka'a ta uku kai alhamdu raka'a ta hudu kai alhamdu ka sallame sallah kuma babu wata sujada da za ka yi sujada kabli ko kuma sujada bani wannan abun ka yi shi da mantuwa ne ko kuma ka yi shi da gangan muna fahimta kamar yadda za mu zo mu ji nasoshi wanda suke halittar muna da haka kamar yadda wancan satin mun kawo mun tattauna kaɗan dangance da maganin malaman mazhabobi guda hudu dangance da ni dangance da hukuncin sura a a sallah bayan fatiha wanda jamhurin su sun tsaye kan bayan mutum ya yi alhamdu a cikin sallah wannan surar da zai karawa ko da aya ɗaya ce sun tafi a kan sunna ne muna fahimta wanda suna kallon in mutum ya bar su zai tsaye zai yi sujada na sujada na rubukan ruwa ko sujada sahawi to magana mafi inganci shine ne wannan sura da ake karawa a cikin sallah bayan an karanta suratul fatiha a kowace raka'a abu ne wanda yake mustahabbi an so mutum yayi in mutum ya bar shi da gangan bai sujada in kuma ya bar shi da mantuwa shikenan kenan kaga an ce da gangan ma in ka bare babu sujada balle ka bar shi da mantuwa kamar yadda in ba manta ba hadisin baya da muka karanta na mutumin nan wanda a kowace raka'a in ya zo sai ya yi sosul fatiha sai ya yi kulhuwallahu ahad sannan ya yi sura kun ga shi kuma wannan yana haka ne a kowace raka'a a kowace raka'a in an ce kowace raka'a hatta raka'o'i na ƙarshe na cikin sallah sabida mi kullu ce sai ta sako me ake ce mishi kalma wadda ta sako gaba ba ta da alif da ram ta sanyo nakira gaba shine abin da malaman nahu suke cewa an nakira wal ma'rifa ko to shi shine malaman nahu suke cewa ko kuma malaman usul fiqh afwan suke cewa duk inda kalma ta kullu ta sako nakira gaba to wannan yana nuna cewa kullun kullu ce wadda take kulliya ba kullu bace wadda take juz'iyya muna fahimta kamar yanzu misali sai in ce kaf nan garin a in na ce kaf nan garin kowa ya shiga ciki amma in na ce wasu a nan garin ai ba kowa ya shiga ciki ba ko to yanzu da na ce kaf in nan ta nuna kowa ya shigo ciki shine ai da inda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni kullu bid'atun dalala ita bid'a dukkan ta fata ce da inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa kullu nafsin za'iqatul maut ai kaga babu alif da lam ko ko habban da Allah tambaye shi dan yasa kake aikata haka a kowace raka wanda Imam Bukhari ya dauko wannan hadisi da wani makamancin ya kulla babi wanda yake cewa wai halaccin mutum ya karanta Fatiha ya kara da wata sura a kowace raka'a muna fahimta wanda ya halitta yanzu kamar sallar azhar inna raka'a ƙarshe bayan kai fatiha ka ƙara da wata sura a haka kuma ya halitta ka tsaya daga sautin fatiha in a raka'a farko ma ita kadai don san an gane wani ba yawa to kun ga shi wannan babu yana muna bayani dangance da halittar mutum yayi sallah tun daga farkonta har ƙarshe da sautin fatiha malam yace وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إشاء أي معاذ يا كسن شيء ينا صلى إشاء شين كيت أي الأخيرة شين مي صلى إشاء تك الشيء تبي دسوسا حتى صلى مغرب سنة كم تصلى إشاء فأما إن سكت وانا ينا هنا صلى إشاء سواد مونا مكتما صلى إشاء يجي ثم يبدأ فيصلي بأصحابه sannan ya koma shi ma'azi limami ne muna fahimta liman ne a masallacinsu to sannan yana zuwa wurin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah masallacin annabi yanzu kamar in ya zo masallacin annabi ya sallar isha'i sannan kuma ya koma masallacin da yake limanci yayi ma mutanen shi limanci sallar isha'i sai yace faraja zata lailatin fa salla bihim sai ya koma a wani dare ya salla ga wannan mutana wa salla fata min qaumihi sai wasu mutane daga cikin mutanen yankin wani sarmayi daga cikin mutanen yankin eh min bani salma daga cikin abilar da ake cewa bani salma yuqalu lahu sulaiman ana ce mishi sulaiman yace falamma qala falamma qala alal fata lokacin da sallah ta yi tsawo ga wannan sarmayin shi ya taso ne daga misali wurin aikin shi sai ya taho sai taho masallaci kamar yanzu misali mutum ya tabbo daga aiki sai gana ana jami sai ya ce bari ya tsaya yayi bari ya tsaya yayi sallah to an ja san an zo an fara sallah sai ga sallah ta mai tsaho in sarafa sai ya rabu da limamu muna fahimta fa salla fi nahiyatil masjid kuma ya zo ya ci gaba da sallar shi a cikin masallaci shi kadai wa kharaja wa akhadha wa akhadha bi khitami da'irihi sai ya ya hita daga masallaci ya kama abara umin shi ya sahiye shi bari in ƙara bayanin da hausa da za a gane ba ya taho ne masallaci shi daman limamin sa shine ma'az shi ma'az yana sallar isha'i a masallacin annabi kuma sannan ya zo a masallacin da yake limanci yayi sallah muna fahimta to yanzu wani wani cikin mutanen yankin ya taho daga irin kace wurin aikin shi sai ya zo masallaci yayi sallah ma'azu ya fara sallah sai wannan sarmayin ya ji an ja sallar kwarai muna fahimta kamar ma'azu ya jawo ni suratul baqara sai ji sallar ta yi tsaho kawai sai ya koma bai koce ya rabu da liman muna ganewa sai ya ci gaba da sallar shi shi kadai bayan ya yi da sallah ya sallame sai ya kama raƙumin shi yayi ya tsahiye shi yace wan talaqa ya tsayyace falamma salla ma'az lokacin da ma'az ya ida sallah zakara zalika lahu sai aka ba shi labari abinda Sulaim yayi kai zama Sulaim ya zo masallaci ya tarda kana sallah dan ka jawo doguwar sura ya koma da kosai yayi sallaci kuma ya kama gaban shi ya tsari fa qala sai ma'az ya ce inna hadha bihi nifaq wannan abin da Sulaim yayi muna hissi ba daidai bane ba yace la akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billazi sana'a da haka zan kai kalashi zan je in ba annabi labari in ce ga abin da sunan yayi ya zo masallaci ina limani ina sallah wai dan na ga doguwar tura sai ya koma da kote yayi sallar shi shi kare yace sallallahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wa qala wa qala al-fata sai wannan tarbayi shi ma wanda ya yi wannan sallah wanda ya koma da kotai sallah shi kare sai aka ga kuma aka ce mai to kai kaji abinda kai ma'azu ya ce zai je kai karan kauna annabi kuma ya ce kai munafiki da haka kai ma kake yanzu ka je ka kai kara wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka zo suka ce mu ma'azu ai shi ne mai yana gaba bai san wancan ya sallar shi ba ko ku ne suka zo suka ba shi labari da suka ba shi labari yace wannan munafiki ne dan haka zai ga ma annabi kuma suka je suka ce ma wancan kai ma kake da ka ji yace kai munafiki kai ma ka je ka ga ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa qala al-fata sai shi ma wannan sarmai yace wa ana nima la akbaranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billazi sana'a dan haka zan ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari dangance da abin da ma'az yayi yace fagadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan su sai suka yi tabbo wurin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhbarahu ma'az billazi sana'a al-fata sai ma'azu ya ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari dangance da ni abinda wannan sarman yayi qala al-fata shi kuma wannan sarman sai yace ya rasulullah yace yutilu yutilu al-bast indak ma'az yana zama in ya zo wurin ka yana jimawa a wurin ka muna fahimta kenan zaman nan da yake nan ne yake sallar isha'i yace summa yabdu summa yabdu faytilu alaina sannan kuma ya koma masallacin da yake muna limanci ya kawaita muna sallah ha fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace afattana anta ya mu'az kai mu'az fitinanne ne ha haka annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ba shi wancan limamin yazo ya ga mu annabi abinda wannan yayi shi ma wancan sarmai yazo ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam labari cewa ma'azi in ya zo wurinka a yana jimawa da mu ai yayi sallar isha'i mu muna ta muna jiran shi kuma in yaje sai ya tsawaita muna sallah muna ganewa a to sai suka zo duka wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da ma'azi ya bada labari sarmai ne ya bada labari annabi sai ya gane ma'azu ne bai da gaskiya ai mun karanta da ku a baya bai cikin sunna liman ya awaita ma mutane sallah kowane lokaci ba daidai bane ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na shiga sallah na yi niyya in tsawaita sai in tuna akwai marasa lafiya ko in ji tari ko in ji kukan yaro ko in ga akwai matahiya sai in sassabtar da wannan sallah muna fahimta kenan shi yasa kamar yadda muka ce liman mai wurin kalura da halin da mutane suke a cikin lokacin da suke sallah ba daidai bane ba a jama mutane sallah a tsawaita musu ita kowane lokaci kuma ba daidai bane bai zama na kowane lokaci ana ana takaita sallah rasulullah to yanzu dukansu kowa ya kai kara wani annabi ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam za a jira a ji wani wani hukunci annabi da yi ko da annabi ya ga baki sai ce a fatan anta ya mu'az kai mu'az fitinan ne mene ne fitina dan mi kake tsawai sama mutane sallah a wa qala lil fata sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mu wannan sarmayin kaifa tasna'u anta ya ibn akhi ya kai dan uwana to kai kuma menene kake yi a cikin sallarka da da aka ja sallah aka tahiyyarka sai yace annabi yace miki idan sallaita in ka zo sallah qala sai yace aqra bi fatihatil kitab ni in na zo sallah manzo Allah ina karanta alhamdulillah ita kadai a sai yace kuma wa as'ala Allah aljanna ina roƙon Allah ya bani aljanna wa a'udhu bihi minan nar ina roƙon Allah ya tsare ni daga wuta yace wa inni la adri ma dan da natuka wa dan da natu ma'azu ni wannan gugunne da kuke cikin sallah kai da ma'azu ku ja sura ku yi sai ni ba ne ta kaji fa an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gungunin da yake shi yace in yazo sallah alhamdu kadai yake karantawa in ya karanta alhamdu sai ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna ta kare daga wuta kawai sai yanzu ha mun gane dama ai babu yace mana halaccin mutum yayi sallah da suratul fatiha ita kadai to yanzu yana muka bayanin dalilin da yasa ake yin haka ne muna ganewa sai yace ya rasulullah ni ka ji abin da nake shine annabi ce ko kai ni kake ta ni alhamdu kawai nake in roki Allah aljanna in roki shi tsare da gauta amma gungunin da kuke cikin sallah ku jawo sura kai da ma'azu ku yi tai yi ban iya ta ban da lokaci Allahu akbar Malam Jamil bani bani naka na ɓadda kafin in faɗo zai ɓata abu da lokaci yawa sai ya ce faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ila da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inni lallai ni manzon Allah wa ma'az da shi ma'azu haula hatayi ai mu ma gungunin nan da kaji muna yi cikin sallah a ayoyin nan da kaji muna karantawa ba mu wuce wannan abun ba guda biyu mu ma surar da muke karanta muna roƙon Allah aljanna ne kuma muna roƙon shi tsare mu daga wuta ai dai yawon da kaji muna yi abin da muke roƙo kenan muna fahimta sai yace qala fa qala fata sai kuma wannan sarmai yace walakin sai dai sai alamu ma'azu ma'azu zai sani idza qadima qaumun idan makiya suka faɗo mana wa qad khabaru anna al-adu wa qad ataw dan na ji labari an ce makiya za ta kawo mana hari a wurin mu a a masallacin da muke sallah amma ka zo mu yace to a lokacin nan ma'azu zai sani ni makahu ni munahiki ne ai ma'azu ya ce abin da ya munahiki ne san baya ko wai ma'azu zai sani ni munahiki ne ko ba munahiki bane ba zai gane haka lokacin da makiya suka kawo mana hari ai ba dan ban jan doguwar sura ba ba dan ban jan doguwar sura bane zai ka ake mun yi mu da aiki ne amma ku bari ma'azu zai gane in aka kawo muna hari ni mai imani ne ko ni mu da aiki ne a qala fa adimu sai kuma wannan makiya da aka bada labari za su lawa sai suka zo fastashhad al-fata kuma wannan sarmai yayi shahada aka kace shi a wannan wurin a ya zama da aljanna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan lokaci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da Mu'ad sai ba'da zalika ne Mu'ad bayan ai wannan abu bayan an nan dauki lokaci fa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya ce Mu'ad ma fa'ala hasmi wa hasmuka wai Mu'ad me ya haru da abokin husuma ta da husumarka dan shi yanzu ai ala ya kawo ma'azu ko to amma sai da ya rigima da annabi kuma sai da ya ce ma annabi kai sai ma gungunin da kake ni da kai da ma'azin baki daya shi da ma'azin ya ce to abokin rigima ta da abokin rigima ka a ya ya ina labarin shi kala sai ma'azin ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sadaq Allah ai wannan mutumin ya gaskata Allah abin da ya ga yace shi ba munafiki bane ba wallahi manzon Allah wannan ba munafiki bane ba ma'az ya ce wa kadabtu ni kuma ma'az na yi ƙarya Allahu akbar a sai ni yace isa shahada manzon Allah sarbayin nan yayi shahada an kace shi mun san in kun gane ba ha na ji an yi an yi tahiya mai tsawo a ai tsayya mai tsawo asalin babu yace zai mana bayani ne halaccin mi halaccin mutum yayi yayi sallah da alhamdu ita kadai ba tare da sura ba wanda hukuncin sura a cikin sallah bayan alhamdu shine mustahabbi in ka tsara in baka tsara ba babu wata sujada da zaka muna fahimta yawwa shi ne malam ya kawo wannan hadisi na ma'azu yace shi ma'azu ya kasance yana limami ne a masallacin unguwarsu kuma yana sallah masallacin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan yana nuna mana ya halitta mai nafila yayi limanci da mai farilla wannan abin da mutanen mu suke sai ka zo masallaci an yi da sallah mutum da nafila kai kokarin ka jona sahu da shi ka ga yana ta faɗe ka gusa gusa sai hakuri ana yi ban gane ai gashi ko ma'azu yana sallah tare da wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zo ya limanci da mutane ai ba farilla ba ce ba yake guda biyu a shi yasa haka kuma inda ke da kwai sabani shine shin wai ana jam'i biyu ne a masallaci guda ko ko ba ai amma asali mai farilla zai iya yin limanci da mai nafila muna fahimta mai nafila zai iya yin limanci da mai farilla yanzu in na zo ni zan farilla na ga wani na nafila cikin masallacin nan sai in ji shi muna fahimta in na ga wani in na zo kuma zan nafila na ga ana sallar farilla yanzu misali ba an ce akwai hadisi da ya bayanin rakoti guda hudu na nafila da ake bayan sallah azhar ba a to yanzu na yi sallah sai kuma na kawo sai na ga wani an so ba ta salla a zawa ni sai in shiga ina tala ta nan wurin innamal a'mal bin niyyat can na yi niyyar farilla nan kuma na yi niyyar nafila an gane saboda gashi ma'azu ya aikata kuma annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai mishi inkari wannan ba bai ce ba ba a yi muna fahimta sai kuma mi wani matsala na gaba shine shi wanda ya shigo masallaci ya ga liman ya ja doguwar tura bai sallah mai sallah ba ya koma can da kuta ya ci gaba da sallah a a amani kawai daga inda liman ya tsaya da ta wannan kuma yana nuna mana dole limani sai ya yi haƙuri ko malami ne da awa sai ya yi haƙuri da irin mutanen da yake rayuwa a ciki dole sai ya zama na yana kallon wata al'umma ne yake rayuwa a cikin su sannan kuma sai ya rinka lura wai su wane ne suka fi yawan sallah cikin masallacin shi in ka ga masallacinka akwai yara akwai matasa akwai tsohi to tsawaita sallah ba naka bane ba a'a ai a wani ruwaya can za ku ji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa gambi baka karanta irin suwan shamsu sai idza ja'at da sauran su ba kai sallah a jama'a kowa ya tsaye shi gambi za ka dawo sotul bakara kana son ka koran mu da mutane ne sai ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ma'azu kai fitinanne ne kalli lafazin da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aike da shi amma ai mun karanta da ku a baya annabi yake in za ka sallah kai kadai in kana so tafsir qur'anin baki daya a amma in je zaka mutane limanci to ka sassabta mu ku kuma mutane kan jikin ku ya lalace kullun so kuke daga an zo sallah ai shabtafa a gama a balle wani ya ce ko ai mala alhamdulillah tunda mun gano sallar bakin alhamdu ma ya ka tsaya yayi ai lahiya lau mu daga yau ma in mun zo ba mu karawa ba mu karawa da komai daga alhamdu za mu tsayawa sannan kuma mutum ya rinka taka tsantsan da duk maganar da aka zauwa ake gaya mishi kaga yanzu kai tsaye ma'azu sai ya rinka hukunce ce wancan yayi munafiki amma kaga ai daga baya ma'azu da kanshi ce shi ne makaryaci wancan yayi gaskiya to yana da wahala cikin mutanen mu musamman ga malamai da wahala ka ji malami yayi magana ya gano wannan maganin ba gaskiya ba ce da ya dawo ya warware su sai mai tsoron Allah za ka ga malami ya yi fasawa ya gano cewa ko wani ya gano da shi cewa wannan abin ba daidai ba ne amma ya ƙi jaye wannan fasawa wai shabi da shi yana kallon in yace ya yi kuskure girman shi zai zubewa kaga shi ma azu ba kuskure da cewa ma ya yi ƙarya a duk girman mutum a malumta zai iya yin daidai zai iya yin kuskure duk duniya wanda bai kuskure shine annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga kayi wani abu an bayyana ma ba daidai bane ba to ka ce wannan ba daidai bane wanda suka shahara a wannan su ne masu tsoron Allah bayan tsoron Allah sannan kuma wanda suka shahara a cikin fannoni na ilimi su ne malaman hadisi yanzu nan akwai wata lamba da malamin saki ƙasa inda yake cewa gashi nan lamba ta harko lamba ɗaya sai yake ai al'aslu alfata ne yake ai inda aka inda malamin ya ɗauko hadisin asali alfata ne amma kuskure ne in aka ce waƙala waƙalar fata kenan ya nuna sarmayin ne wannan mutanen ne ya magana ya ce amma abin da yake daidai shi ne waƙala lil fata ai annabi ne ya ma wancan matashin magana a bin san an gane ba ai gashi nan kowannen ƙasa sai ce al'aslu alfata inda ma na ya ɗauko an sa alfata ne amma abin da yake daidai shi ne lil fata ne tunda annabi ne ya mutu magana to maluma hadisi ne a duniya suka shahara da wannan su ne za ka ga halin safai suke da wanda za ka ji an sa taraji'uwa ne taraji'uwa ne taraji'uwa ne kama a ce ga abubuwan da malami ya dawo kansu can da malam ya ce kaza yanzu malam ya ce ya gano wuri kaza ya yi kuskure ya farka daga wannan ni dai na tajin Allah ji an malam Jafar ya ce a wuri kaza jiya ko mun yi kuskure wani bawan Allah ya tunatar da mu ko mala albani da sauran dai wasu malumai amma gaskiya musamman wannan zamanin da wahala ka ji malami ya ce ya yi kuskure kuma ko da kuwa kai ne ma ka gane kuskuren ka gaya mai kuskure ne ya yarda kuskuren ne fa amma kuma zai iya daye ma mutane bayani kuskure ai asali wannan ita ce fatana wanda ta kawo boko haram mala albani da malam jafar sun ce sun tayi ma muhammad yusuf bayani kan cewa wannan aqidar da yake kanta ta boko haram ba daidai bane ba yace mu yi musu bayani da ayoyi da hadisai ya nuna muna ya gamu a yace amma ban iya hitowa yayi ma mutane bayani yace ya gane kuskure a kun ga mene ne wannan wani nau'i ne na jiji da kai ko girman kai ko ta al'ama wanda shedan yake tsora ma wasu daga cikin masu da'awa yana kallon in an ce kai malami ne wai ba da za a yi kai kuskure annabi ya ce dukkan ɗan adam mai kuskure ne in dai ɗan adam ne mutum to yana min yana yin kuskure kun ga kenan mi sai mu zamana muna da taka dan san in an muna magana kan mu sauri yanke hukunci yanzu kun ga annan Muhammad sallam da ma'azu ya bada labari bai yanka hukunci ba sai da ya jira wancan sarmayin shi ma yayi magana a da wancan yayi magana kuma sai annabi ya ce kai ma'azu yanzu kenan an saurari wanga an saurari wanga ma'azu ne bai da gaskiya shi ya ya sallah kage yanzu abinda za ka ce to wai jan sallan laifi ne a zai iya zama laifi to ai sallah ta ai qur'ani ne zai iya zama laifi mana tun daga ci annabi ya yi faɗa ya nuna ma ma'azu ba haka ya dace yi ma mutane muna fahimta ko kenan eh kwarai da ai ka gace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan da suka wadanda na tuma'az wannan ni wannan gungunu gungunin da nake ji kuna yi kai da ma'az kaji har manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam yace ni ban iya shi ba to shi ne annabi yake mamaki yace to kai ni kake cikin sallar yace a a ni alhamdu kawai yake karantawa bayan na karanta alhamdu kawai sai in roƙi Allah aljanna kuma in roƙi Allah ya tsare ni daga wuta ha to kun ga in aka kawo muka tsara a matsayinka na alƙali ne ko magaji ne kan cikin gida ko mai gida ne kai kana da mata a ka yi tsoron Allah ka yi hukunci na gaskiya sannan kuma ka saurari kowa ba daga an zo ta ce a a ai wanda ce ta mun kaza ka ce ai wancan mala'ika ce mutum ne banza ce kaza kaza a a wanda ta ce kaza to shi kenan kirawo ta ta zo in ta zo ce ga yi ta miki ta gano kaf ke gari ya ne aka yi gani suka mata haka ita ma sai ta gano sai ka ga wata kila wacce da ta zo ta kawo kala kuma ita ce ba ta da gaskiya ha shi yasa ba daidai bane ba irin abubuwan da wasu daga cikin mu suke yi kuma sannan za a iya ko mun girman mutum a malumta in yayi abin da ba daidai ba a ce mishi ba daidai bane ba ha ko kuma ya kuli inda wasu daga cikin ɗan shi'a da ɗan ɗariƙa su kuma suka kai ƙarshe kenan yanzu a wurin ɗan ɗariƙa ba ta yadda za a kace mai shehu in ya ci ko tijjaniya ya kuskure kai kai kai kika inna lillahi subhanallahi sai ya ji magana ta je mako to wanda ma'azu shine shugaban malumai ba ma'azu shine shugaban malumai a ranar lahira annabi ya ce tazarar da ke da kai da mahalumai da ma'azura na tashi alkiyama kama a ɗauki dutse ne a yi wurfi da shi dutsen na can gaba sannan malumai suna bayan shi to wai musallama in ya ci da tijani malumai ne to ga shugaban su an kawo ƙalin shorin manzo Allah sallam ya gano cewa yayi kuskure wannan abin ba daidai bane a ka gwada kace a ai maganar nan da shehu yace salatul fatiha yi salatu annabi kuskure ne yace in ga halaki kai kai shiru shehu za a cewa yayi kuskure a ai da sauki ba ƙarya ba aka ce yayi ko ba haka nan ba to kaga shi ma azuma shi da kanshi ya ƙaryatar da kanshi sannan kuma za a iya koda wanda ya kai ƙarin yayi kowa jahilci cikin gari ta da ga yanzu ma'azu shi ne shugaban malamai shi kuma wanga ta ga bayan alhamdu ma bai iya komi ba ha karatun sura ma in ana yi cewa ke gunguni ne da mu ne yanzu a cikin kusatan jahilin banza shugaban malamai a lahira ma ba a duniya ba ka ce ya yi kaza ka ce ya yi kaza ka ce ya yi kaza ha shi yasa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dangance da abubuwan da kai mu kai malumai inda ba kai ba ka ɗauka in dai wai in malami ne ko to zai iya yin daidai zai iya yin kuskure duk maganar da yi ka auna ta in kana da ilimi a tsayi na awo su malumai ba ana bin su bane ido na hadisi muna fahimta a'a ana bin su ne a inda suke daidai a inda suke kuskure kuma sai a yi musu adda Allah ji kansu ba cin mutuncinsu ba ake yi kuma a ce a'a ai sun yi kaza a'a ba dai kuskure suka yi ba to Allah ji kansu kuma Allah ya yi musu wannan kuskuren da suka yi in ijtihadi ne suka yi suna da ni suna da lada guda a annabi ce wanda ya ijtihadi a yayi ya dace da dare yana da lada nawa biyu in ya kuskure kuma yana da guda kenan sai a yi musu addu'a Allah ji kansu ba cin mutuncin su ba za a yi amma ya sha bamban da in mutum kuma ya shigo da wani abu a cikin addini kuma an bayyana mai cewa wannan abun ba daidai bane ba to a wannan lokacin ba shiru ba za a yi raddi za a yi muna fahimta in ma gwamnati tana da ƙarfi za ta iya kama wannan mutumin in ya kasa kare kan shi da dalili kamar yanzu maganar da ta idris da yake baya halitta a nemi taimakon kowa a duniya ba a neman taimakon inyati ba a neman taimakon tijjani ba a neman taimakon wani sahabi yace kai har taimakon annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a nema ana neman taimako ne wurin wa wurin Allah saboda kullum abin da muke ga sai muke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta ma kuma kai ne kadai muke neman taimakon ka to abin da ke daidai sai a ce ya zo ya kawo dalili me yasa yake haka muna fahimta ha su kuma wa'ancan da suka ce ana neman taimakon inyasi ana neman na tijani ana neman na annabi sai a ce ku ba ku zo menene dalilin da yasa kuka ce ana haka mun gane yanzu in aka zauna a sai a yi hukunci na gaskiya kuma ya halitta akwai wani sabiri ya zo ce ma annan Muhammad sallam ka ji tsoron Allah ka mun hukunci na gaskiya ko kuma ka ji tsoron Allah ka mun hukunci da lisanin Allah ya halitta duk in ka zo wani zai ma hukunci ka ce ya ji tsoron Allah ya ma hukunci na gaskiya tunda an gaya ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka haka Allah ya kan mala albani da wani abu ya shiga yayi karatu ta aqidatu tahawiyya yazo yana magana kai irin aqidu da ke da kai na bata ai yazo kan tijaniya sai suka kai karan shi komteriya da suka kai karan shi komteriya sai yace sai inspector in sai ta mishi wai yanzu wannan karatun da aka sa naka ne ko ba naka bane sai su karatun da suka kawo ko minti 30 sai ke nawa ne sai ce amma san rage mun ma dan ni awa ɗaya da rabi ne ina karatu su kuma minti talatin suka kawo sai ce to yanzu duk maganganun nan da kake kana da dalili yake ga buhun da tafahai na zo da shi buhun na nan da tafahai abin da ke daidai a buɗe maganar da nayi in ƙarya ce a kashe ni in kuma gaskiya ce duka wannan sai rubda su ma a kashe su sai aka ce sai wani ya daga baki ce a a a wani abin na abin shi a hankali ya ce da mun baki wallahi wasu maganganun ko in ka ji za ka ji kanka ya girmama amma da ka koma ka dubi tarihi wallahi haka ne ko da ya daga baki ce an wani abu abu da ya ce shiru arnan banza in ce da wayan mu ne shawar ne sun sha lalata da matanka ya ce da wayan mu da sunan suna sa musu albarka a ai ada ana haka nan kai subhanallah shi mu uwayen mu da kakannin mu addu'a Allah ya kan sai sai dan sannan nan sai ce yanzu abin da za a yi a zo a yi sulhu sai da su irin wannan maganganun da kake yi ka bari a dai sasanta sai ce mushi yanzu kai ka iya sulhu kai da barayi yace a a yace to wannan mutanen criminal ne yake kawai ko dai abinda na gai a bude in ba gaskiya bane a hukunta ni in gaskiya ne a hukunta su in kuma ba haka nan ba in an jima ma ina da karatu dan maganganun da zamu ce sai wa an ga ha subhanallah to ayyata ki gaskiya kenan to kaga yanzu a'a ai kai manya manyan shehunnai ai ku ne manya manyan malamai ake ka a'a ai ba wani abu bane ba ba a ce kaza ba a zo magana da nagai gaskiya ce ko ƙarya ce shi ne kawai mas'ala shi yasa kullum musamman ko ahlu sunna ba wai an ce a bar kallon girman malami ba a'a a kalli girman shi in Allah ya bashi sannan girman nan kai ya sa ka ce wannan malamin bai kuskure kai ya sa ka ce kalabi lafiya ba ta kama shi cikin addini daga an ce malam ya ce an ce ma annabi ya ce sai ka ce to Allah ji kan malam mu annabi aka aiko mana shi za mu bi wallahi ban rena wasu ba daga cikin ahalus sunna nan garin ko masu da'awa ahalus sunna sai da matsalar nan ta laya ta taso wallahi lokacin da malaminmu malam radina ya fatawa kan laya ta qur'ani ta halitta wanda na kira shi na je wurin shi kan wannan mas'alar salaya haka dai har ya nuna mana eh lallai shi ma ya dauko magana ne kaza kaza kaza to yanzu da bai janye da ya ƙara yin fasawar na sake kira bai janye da ya ƙara yin fasawar sai na hito na ya rabi na ce wannan magana ba daidai ba ne ba in kuma akwai dalili malam zai iya hitarwa ya bayani abun mamaki abin da ya kamata a halin suna hito daga bashinsu shi ne ni a hito in so ake yi dole dole sai an kare maganar malam sai a hito a yi bayanin dalilai a ce ga inda ta halitta wai wanda ya daga baki sai ce kai yanzu kamar malam wani subhanallah jama'an shugaban malamai na ranar lahira a wani ma shi yasa za ka ji wai kana ce ba mutum annabi ya ce sai ce ai malam wani ya ce wallahi lokacin nan sai na rena da yawa daga cikin wanda a da wasu can kana kallon su kamta kamta ne amma wannan abin da ya hito sai ka rena su kana annabi ya ce mutum ya ci kawo da sai ce a ai ba ka ga malam ne yaushe annabi shaidani ne koko addinin wa ya zo da shi ba annabi ma ne ya zo da shi to an ce annabi ya ce kuma kai da kanka ka yarda maganar malamin nan ta saba mata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuma sabida neman wurin zama sai ka ce a'a yanzu dai a bar magana a to wallahi wannan ba karamin bala'i ba ne ba shi yasa da suka nemi ya za su ai na ta gaya muku sun nemi ya za su wai yanzu in yi to in jaye magana ta an sha zaura wai yanzu kawai su matsalar su in yi to in ce a'a na gano ka to ku bani abin da zan cewa na gane ne a'a ai in ce na nace ni kuke so yanzu in da in ce hadisi annabi ƙarya ne magana malam ce gaskiya ko ko a'a a dai bai kamata ba so ya za a yi an ki gaya mun ya za a yi nace to wallahi ka bukata mu kan ku lokaci in dai ba za ku zo mun da dalili sama ga na ba zan saurare ku ba duk wanda ya kira ka duk wanda ya haɗu da kai wallahi ba wai kokari ya kare magana annabi yake ba kokari ya kare malami to duk sai na rena da yawa da cikin kwarai da gaske da aka nace kuma duk wanda zai ce wani abu magana ce ta ilimi shi ma zai iya cewa ni hadisi nace annabi ce duk wanda ya rataye laya ya yi shirka bai ce laya ta qur'ani ba bai ce wanda ba ta qur'ani ba kai da kace ta qur'ani ana buƙatar ka kawo wani hadisi da yace laya qur'ani kuma yaudara ce wannan da sunan ahlus sunna ba daidai bane ba a ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza to kun ga asali gashi ga su ma'azu wanda manzan Allah ne ke shugaban malumai ne shi kuma wanga sahabin a sura ma bai kara da ita bai ce kai ni gungunin da kuke cikin sallah ba iya ba ni alhamdu kawai yake cikin sallah a kuma an musu shari'a shi da ma'azu ma'azu annab ma'azu yake ma ma'azu kai fitinan ne annabi ya gane ma'azu ne bai da gaskiya sabida ni yana kawaita sallah to Allah ya fahimtar da mu ha lokaci ya yi subhanallah so sai kunga bayan lokaci saboda shi wancan matashin yana da yakinin abin da shi ya san ya yi imani da Allah hakika ne imani kuma shi ba munafiki bane ba amma ga shi ma'auja ce mishi munafiki sai ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah yake ga mawa ya ce ma manzan Allah ma'azu zai san ni munafiki ne ko ba munafiki bane ba lokacin da makiya suka amko mana kuma makiyan suka abuko shine ma'azu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hadu da ma'azu ya ce ma'azu ina labarin abokin husuma ta da husumarka sai ma'azu ya ce ya rasulullah sadaq Allah wannan mutumin wallahi ya gargata Allah abin da ya gani gaskiya ne tabbas tabbas gaskiya ne ba munafiki bane ba ni kuma manzon Allah na yi ƙarya da na ce mishi munafiki to ka ji shugaban malumman to balle kai ba ƙarya ba ce ba kuskure ma shi yasa sai wanda Allah ya datar da shi da tsoron Allah zai tara mutane ana haskaka mera kana magana dan so ka ce wannan maganar kuskure ne amma gaskiya ni na kaji malam Jafar da malam Albani malam Jafar zaka ji ake kuskure muka yi ha to shi yasa muna guri ya hata mu masu da awasun ne muna ba eh wasu daga cikin malaman irin girman da bai kamata a ba su shi ba bai kamata ba saboda mi Allah ya kan mala albani ce daga haka nan ne ɗan uwan mai ɗariƙa suka ɓata daga haka nan ne mana haske da kai in shehi yayi magana babu wanda ya ce wani abu su ma duk daga haka ne suka fara daga girmamawa ba an ce babu girmamawa ba amma kar ka wuce gona da i ka girmamawa ta saba ma Allah ko ne kuka karantar da mutane cewa babu kyau an izala da aibin suka ce a durƙusa a gaida haramun ne ko to dan me su kuma yanzu aka durƙusa ake gada su suke amsawa a in kana so ka gane ka durƙusa ka gaida wani daga cikin masu da'awa a halin sunna ka ga zai ce maka bi tsoron Allah wannan abin haramun ne babu kyau ba zai ce muka ba to Allah ji kanmu baki daya kenan sai mu saurara akwai wani hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo ko ko imamu abu dawud wanda yake nuna karara a hadisin abu huraira wanda yake cewa mutane wannan sallar da muke koya muku muna koya muku sallah ne wanda manzon Allah ya karantar da mu wanda makufi ne yana da hukunci na marfu'i wanda na daga cikin shi yana bayanin zaka iya sallah da alhamdu ita kadai ba sai ka kara da kowace sura ba kamar yadda wannan sahabin yayi kuma aka tabbatar mai da sallar shi kenan dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna da tashi ne zawa za mu tashi al-jahr wal israr fi salawat al-khams wa ghayraha sirrantawa sallah karatu a cikin sallah da kuma bayyanawa a cikin salloli na farilla da kuma salloli na nafila da kuma salloli ma wanda suke irin sallar roƙon ruwa sallar kusufi sallar kaza sallar sallar idi da sauransu da haka kina abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana baki daya idan insha Allah ta'ala inda kun mai tambaya ko kuma wani wuri da aka ji mai kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah ta'ala sai Allah ya fahimtar da mu kuma Allah ya ƙara sa mu tsoron shi da imani eh amma yana da wahala ne musamman in kana kallon kai ka kai wani mataki yanzu ka ɗauka ko kai a cikin unguwarku in ana ce ma ustaz sai wani ya ce ma malam me ya kun shan rubutu sai ka ce a shan rubutu haramun ne sai daga baya ka zo sai aka yi bincike na ilimi sai aka ce a shan rubutu makruhi ne ba haramun bane ba ka je ka ce mai aboki na na yi kuskure ji za ka kai zai ce fa a ce ma ni ban kai ba ko ba haka nan ba amma in kana tsoron Allah za ka gane abun ba naka bane na Allah ne shi yasa babban malamin musulunci ibn al-qayyim ya rubuta littafi mai suna ilamul muqina arabul alamin yace tunatarwa tsoratarwa gargadi ga masu magana a matsayin Allah duk malamin da ke fatawa wallahi yana magana ne a matsayin Allah dan halittawa yake da haramtawa yanzu gaban ku kwanakin can wani ya sallamo nan yace malam ne hukuncin zakka ko yace ai ku a garin ku ta ana kaza ana kaza yanzu wannan mutanen da zan ce mishi zakka babu ita ma baki daya zan iya yarda ko ba haka nan bane ba a zakka haji ko a ai a haji bai da zakka a ga wani tana dariya ne da zakka haji ha ni da ban san zaka haƙi ba kuma babu ita ku saurara da kyau da haƙi da masara da shinkafa da wani wane ne ko ba su da zakka asali malumai da suka yi istihadi abubuwan da annabi ya zana a hibba ma zakka mu yau babu kun gane ko sai suka ce to yanzu ai wa'ancan shi ne matsayin abincinsu don haka mu ma mu diba mene ne abincinmu sai a yi kisaki a yi kiyasi sai muka diba muna da hatsi muna da shinkafa sai aka ce to in ka noma hatsi da mai nawa to je can ka ce ma me ma da ni shi ne ba san me da ba to shi yasa za ka ga ai hasa da ke tabari ke da ko wancan su ce a sai ya kai tiya kaza wa'in ce sai an tutuce wancan su ce ba sai an tutuce ba saboda ni ba hadisi bane ba ni wallahi ina noma haƙi ba wannan zan ba zan saboda mai da zakka sai dai sadaka ku gane saboda mi nassin hadisi annabi cewa kar ku amshi zakka sai da abubuwa kaza sai ya gane abubuwan su algama suka za suka za to sai sai malumai suka ce a'a ai dan wa'anta abubuwan ne munan tunda annabi tunda abubuwan wai annabi bai ta abubuwan da muke ci ba kenan a haɗa sai a fitar da hukunci to in ka je san kai Allah kiyaye hanya amma mu mun tsaya ga nassan hadisin wancan abubuwan kawai za mu hidda mu zakka amma wa'an ga mu ba mu hidda musu zakka amma wa ka taba jin sai ba a hidda mu kuɗin zakka ko dinariya ha wala musamman kawai ku je ku ga ana cutar bayan Allah nan mutum ya yi noman shi ya wahala ka ga malumai kai a malam jamilu ya ji an ci haƙƙi bai da zakka ya ce bari akwai haraka to Allah ya ji kan shi ne abin da nassan hadisi ya nuna kamar wai malumai ne suka yi na ake cewa suka yi ishtihadi kokari ne na malumai suka hitar da wannan hukuncin mun gane to akwai ne tambaya ko kuma wani wuri da aka ji an kuskura a yau babu tambaya abubuwa ne in ba na manta ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ku amshi zakka sai ga abubuwa guda hudu yace irin su alkama irin su sha'ir wasu irin su inabi abubuwa guda hudu ne in ba na manta ba amma insha Allah zan za mu zo ma mu bayani tunda ai noman ya zo za a yi magana zakka ko dama yadda muka tsara insha Allah ina son bayan ni sifatu sala sai mu shiga ahkamul jana'iz ya ake wankan gawa sallar gawa rakiyar gawa in mutum ya kusa mutuwa ni ake mishi in ya mutu ni ya kamata a yi bayan shi kuma sai mu shiga fiqh sunna to ne ne zamu samu duk takatan nan baki daya ko kuma mu sa alwajib bi fiqh sunna aka alwajib ko to akwai karatu ko shi in ka dauka zaka ga wannan bayanan insha Allah ta'ala to abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana baki daya Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna addu'a ga uwayenmu da malumanmu wanda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu gafara wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su da kunci duniya da lahira duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ka san shi ka san bukatar da yake ciki ka ma hiya sani ya Allah ka biya mai bukatar shi ya Allah duk musulmin da ke cikin wani damuwa Allah ka san shi ka san damuwar da yake ciki ya Allah ka yaye mishi ya Allah ka zamanar da kasar mu Nijar lahiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya duk musulmin da ke kokarin taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi duk musulmin da ke duk mutanen da ke kokarin janyo ma musulunci da musulmai shi ta kowace hanya kera shi wa Allah shiryar da shi in kuma bai shi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana maganin shi Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ya sa albarka a cikin ayyukanmu Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinmu Allah ya sa albarka a cikin karatuttukanmu Allah ya sa albarka a cikin iyalanmu baki daya Allah ka shirye mu ka shirya al'ummar musulmi baki daya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته